الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin darasi na yau za mu tashi darasi na talatin da shida a cikin kitabun tauhid yau shine darasinmu na talatin da shida daga wannan masallaci na al'afad masallacin al'afad da ke cikin garin gombe a cikin wannan littafi na kitabun tauhid jiya mun gama da babin a fa'aminu makarallah mun gama tattauna a kai yau kuma za mu sashi sabon babi babun min al'imani billahi a sabaru ala abdalillah babi yana daga cikin imani da Allah a sabaru ala abdalillah mutum ya yi haƙuri a bisa ƙaddara ta Ubangiji da ta faɗo masa ƙaddara ta Ubangiji da ta faɗo mutum tun ya yi haƙuri a kanta dama ko sharri ko alkhairi sannan akwai matakai da mutum yake tabbatarwa kansa ta kaddara don ka samu sauki akwai matakai da in kana bin su kana tina su za ka samu sauki a duk abin da zai zo maka ko na alkhairi ko na sharri shi ne ake ce musu maratibul kadar guda uku matakai na kaddara wanda duk wani guda hudu kai sori duk wani abu da zai same ka sai ya bi kai wannan abu guda hudu ne wa'annan yana kwantarwa mutum hankali na ɗaya ka san Allah yana sane Allah yana sane da duk abin da ya same ka ko na alkhairi ko na sharri ko rashin lafiya ko warkewa ka san Allah yana sane da shi na biyu ka san yana rubuce a cikin lauhul mahfuz a rubuce ki yana cikin ilimin Allah kuma Allah ya sa aka rubuta shi na uku ka san ubangiji shi ya halicci ayyukan bayi in zuwa aka yi aka maka ubangiji ne ya halicci abin da aka maka in kai kai ubangiji ne ya halitta kuma karka manta da sharri da alkhairi duka wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halicce ku ya halicci abin da kuke aikatawa shi yasa Imam Bukhari ya littafi ya sa masa suna khalqu af'alil ibad ayyukan bayi duka halittacce ne ko sharri ko alkhairi ko sharri ka yanzu barawa ya sata satan nan Allah ne ya halicci wannan aikin nasa amma waye zaba zai yi kai kuma dan adam kai ka zaba domin kana da zabi kamar yadda Allah yana da nufi kai ma sai aka baka wani kaso na nufi to da ka zabi kai ne mai zabi Allah shi dai zai baka abubuwan ne gashi nan ya halicce su inna hadainahu sabila imma shakir wa imma kafura ko hadainahu najidai da sharri da alkhairi duka Allah ne ya halicce su to zaɓa kuma fa kai ne to sai ka tabbatar Allah shi ya halicci abin da zai same ka ne sai na uku bayan Allah yana sanar da shi kuma ya rubuta kuma shi ya halicce shi wallahi duk waɗannan abu uku ba za su faru ba kuma sai ubangijin ya nufa sai Allah ya nufa wa ma sha'una illa an yasha Allah to duk abin da ya biyo maka kaga ka shiga wani kunci in ka tuno waɗannan abubuwan akwai kuma abin da suke biyowa baya ƙarƙashin su banda guda hudu akwai abin da yake biyo baya shi ne sai ka ce kuma duk abin da ya same ni na alkhairi ko na sharri akwai hikima a ciki akwai hikimar Allah kaga ina alkhairi ne mun fada jiya yi kar ka samu alkhairi ka je ka kibin Allah in na sharri ne ubangiji ya shirya maka wani babban rabo har ma suke faɗan wata ga'ida inna Allah la yu'ti inna Allah la ya'khudh illa li an yu'tiya idan Allah ya karbe abu abunka to akwai shirin da aka yi za a baka duk abunka da ya tabu mashin ɗinka ne pau tayanka ta fashe kana ta tattalin magi da gishiri na gidanka a zo ana maka maganan dubu biyar taya yanzu ko ta kasiya dubu biyar to wallahi wannan dubu biyar da za ka je ka ciyo bashin ta ka gyara akwai abin da Allah ya shirya maka zai miyar maka a gaba to kaga kaddara tana da dadi in kai imani da ita kuma tana gaskiya abin da za su samu kwanciyar hankali to sai dai tana da wahala saboda tana wargaza budget yanzu nan za ta wargaza ma budget ka gama tanadin dubu ɗarinka kana shirye-shirye kawai ka ɗauki shingiɗa kana bacci ɓarawa ya zo ya zare su kaddara ce ta faɗo maka amma ta taɓa budget sai ka yi imani da haka sai ka yadda da haka bayan ba baka yi sakaci ba bayan ka kula da kayan ka ka kiyaye su kai kadan kai sakaci kuma kai ka jawo barawo to sai malai ya bude mana da fadin Allah ga wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim to duk da cewa a wasu littafan kitabu tauhid ba da ita aka bude ba da ita aka bude ayar ni al awajena ayar da malam ya bude da ta shine ma asaba min musibatin illa bi idnillah akwai a wajen akwai wanda aka wannan ayar kai ma ba ita bace to guri na a kitabut tauhid nawa al-jadid fi sharh kitabut tauhid mai wannan sharhin sai ya fara budewa da wannan ayan ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim shikenan bari mu fassara ta duk abin da zai same ka na masifa illa bi idnillah wallahi da izinin Allah ne zai same ka sai Allah ya nufe ka sai Allah ya kaddara shi Allah kuma yana sani duk abin da zai same ka na damuwa illa bi idnillah wa man yu'min billah to shikenan in masifa ta same ka wani abu na tashin hankali ya same ka wani abu na rashin daɗi sai ka yi imani da Allah ka miƙa Allah ne maka ya haɗi kalba wallah za ka samu zuciyarka za ta samu kwanciyar hankali wallah bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai shi yasa duk abin da zai same ka ka koma qur'ani ka koma mai annabi ya faɗa game da masifa mai annabi ya faɗa game da damuwa in abu ne na farin ciki koma shari'a kaga ya ake mu'amalantar farin ciki to sai ka samu nitsuwa da kwanciyar hankali malamai suna cikin masu kwantar mutane hankali a lokacin da aka shiga wani abu na damuwa wani ya zo nan a gefensa akwai wani malami wallahi an yi mun kaza an mun kaza ya ta faɗan abubuwan da ya shiga na damuwa malamin nan kalma ɗaya ya masa ya ce kai da Allah kada ta kirgo abubuwan damuwanka baka san Allah ya shirya maka wani abu ne a gaba ba mu yi wata ba dai sai kuma muka sake haduwa da wanda yake complain din da malamin da ya kalma masu dadi din sai ce min wallahi alaga ta malam daga ranan da muka yi wannan maganar ka gaya mun kalman nan Allah ya turo majarabawa akwai abin da ya shirya muka a gaba wallahi daga ranan abin da ya halaka mu wallahi ninkin su kusan guda 20 Allah ya dawo da su to yardan cewa dama Allah ne ya baka kuma Allah ne ya karba dama daga Allah ne kuma yanzu Allah ne ya jirabce ka da wannan ta za ka samu nitsuwa a zuciya za ka samu kwanciyar hankali a zuciya haka alkhairi in sun zo maka to sai malam ya buɗe mana aya da faɗin Allah madaukin sarki kuma aya ta gaba kenan ko wa man yu'min billah yahdi qalba ita ce a wajen ku ko duk wanda ya imani da Allah to ya shiri zuciyarsa to in kun duba waccar ayan da na kawo ma asaba min musibatin illa bi idnillah ba abin da zai same ka na masifa sai da izinin Allah wa man yu'min billah wanda ya imani da Allah ba yahdi qalba to ai tance ai ko yawa itance ba a kawo bayan bane a ce yawa itance ne ba a kawo bayan ba shi nan littafin sai kawo complete ayan ba shikenan wa man yu'min billah wanda ya imani da Allah yahdi qalba ya shiryar da zuciyarsa wallahi bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan dukkan komai alqama sai yake fassara mana wanda ya imani da Allah ma'ana wanda ya sallama akan abin da ya same shi na kaddara yana daga cikin shiriya na zuciya alƙama yake cewa huwar rajulu fassaransa ai wani mutum ne tusibuhul masifa wata masifa ta same ka fa ya'lamu sai ya tabbatar wa kansa annaha min indillah ce wallahi da ba gurin daga wajen Allah ce haka Allah ya kaddara haka Allah ya rubuta a yau din nan abin da ya samu na batan abu kaza ko na an taba min abu kaza ko na abu kaza na ya lalace a yau dama sai ya faru to fayar da wa sallim sai ya yadda kuma ya sallama wa Allah subhanahu wataala to yaddan da sallamawan ita ce imani ne to kaga malai ce mana hakuri hakuri akan kaddara malam ya dauko ɗaya daga cikin nau'uka na abubuwan da ake hakuri akan su ana hakuri kan abu guda uku ne ka yi haƙuri a kan bin Allah na ɗaya ka yi haƙuri daga sabon Allah kana kallon sabon Allah ana holewa amma sai ka tuna Allah baya so sai ka nisanta sai na uku ka yi haƙuri a kan ƙaddaran da Allah yake saukarwa al'ummarsa yake saukarwa bayansa to wannan su ne guda uku wa fi sahihi muslim ko ya zo daga imam muslim an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ithnani fi nasi huma bihim kufrun akwai nau'i guda biyu na mutane suna tattare da kafirci wannan karatu mun wuce shi aiko mun wuce shi shine me shine dan mutum ya aikata aikin kafirci ba za ka kira shi kafiri ba dan mutum ya aikata aikin kafirci ba shi ke nuna sunansa kafiri ba ko fi'lul kufr la yastalzimu kufrul fa'il al-kufr daban wa takfir daban in an aikata aikin mun yadda kafirci amma wanda ya aikata kafiri ne ba a kafirta wanda ya aikata aikin kafirci sai da ka'idodi guda shida sai mutum ya bi channel guda shida ya wuce su duk wannan channel shida din sai ka bi su daddaya daddaya daddaya daddaya bari mu faɗi kaɗan daga ciki ɗaya daga cikinsu shi ne al'ilmu al'ilmu shin wanda ya aiki na kafircin nan yana sane cewa kafirci ne to wannan sharaɗi ne sharaɗi ne sai ya san kafirci sai na biyu ɓangaren sharaɗin sannan zai hana a kafirta shi in jahili ne duk abin da ya kato ɓara na kafirci kun ga ilimi jahilci ilimi sharaɗi jahilci mani'i suna cewa mani'ul takfir shartun min shurutun takfir wal mani min mawani'ul takfir to kaga yanzu mun sharaɗi mun samu abin da zai hana mu kuma to in ka duba ba shi da abin da na farko bai yana sanar da shi to sai ka je na biyu mukaddara ma ya sani ya san kafirci ne aikata sai mu tafi channel na biyu da nufi yayi da nufinsa yayi kishiyar nufi ba tilastawa dukka kuma akwai nassi a kansu kaga in jahilci ne akwai mutumin ma da ya zo ce ya kai Allah kai bawana ne fani ne ubangijinka ai afwan wannan alkhata ne jahilci ka bar mu ba da misali na jahilci shine mutumin da ya ce zunubinsa yayi yawa ya ce shi zunubinsa yayi yawa idan ya mutu a kona shi a kai shi teku a saka shi a ruwa in Allah ya isa ya tashe shi wannan kafirci ne ko ba kafirci bane kafirci ne hadisin yana muslim ce in Allah ya isa ya tashe shi amma jahili ne sai bayan an yi hakan Allah ya tashe shi kuma sai Allah ya ce kai ne ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza me yasa maka faɗa tukuna ya ce ya Allah na faɗa ne tsoron azabarka azabarka tana da tsanani ya ce shi kuma bai yi abin arziki a duniyan nan kaga jahili ne sai Allah ya ce wa mala'iku to ai akwai tsoro na a zuciyarsa ku kai shi aljanna ubangiji ne masa uzurin jahilcinsa to sai a zo babu kuskure kuma da nufi kai babu kuskure kamar yadda ce Allah ni ne ubangijinka kai ne bawa na saboda tsantsan farin ciki mutum ne dabbarsa ta bata a dokar daji babu abinci dan guzurinsa na kai ya tashi bacci yayi haka ya rasa ya rasa inda raƙumarsa ta yi bai san gabar ba bai san yamma bai san ga abincinsa na kai ga jejin nan mai masifan kaza da kaza da kaza yana cikin wannan kuncin ya sun kuyar da kai ko bacci ya dauke shi ko ne a makamancin haka yana tashi sai ganta a tsaye a gabansa da abincinsa da komai saboda tsantsan farin ciki ya ce Allah kai ne bawa ni ne Allah yana so ya ce Allah kai ne Allah ni ne bawanka don godiya sai ya yi kuskure sai ya sa annabi ya ce akhta'a min shiddatil farahi to kaga kuskure akan aikata kafirci ba za su a ce mutum kafiri ba sai kuma idan mutum zaɓa ya yi shi ne na uku muktaran zaɓa kai ba tilasta ka aka yi ba shi sa Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda aka tilasta shi aikata kafirci ba shi da mafita sai yayi wannan cikin ba za ka kafirta shi ba to haka matakan suke haka matakan suke matakai ne guda shida a cikinsu akwai tawili wanda shi wannan abin kafirci ne amma sai ya yi tawili wannan malamai kenan sai ya yi tawili na cewa a iya aikata shi saboda wani uzuri to wannan shi ma ba za a kafirta shi ba shi ne a tawili wanda yana da ƙa'idodinsa yana da sharuɗansa to haka dai suna nan ƙa'idodi ɗin to saboda haka wannan alƙama ya fassara mana da cewa sallamawa sai kuma wannan hadisin isnani fi nasi huma bihil kufur to nayi ba da wannan introduction din ne dan nazo cewa kafirci ya kasu kashi biyu dan nassi ya nuna aikata abu za kafirci ne ba ya nuna kafirci na fita daga musulunci ba kafirci ya kasu kashi biyu akwai kafircin da yake fitar da mutum daga musulunci akwai kafirci kuma kankani wanda baya fitar da musulunci daga mutum daga musulunci amma shari'a ta dau kalmar ta bashi sunan kafirci yanzu mai annabi ya faɗa ce sibabul muslimi fusuqun ka zagi dan uwanka musulmi menene fasikanci ne wa qitaluhu ka yaki dan uwanka musulmi fa kufrun kafirci ne kaga wanda wanda shi jahili ne ya hau kujerar malanta daga yaga kalman kafirci a nasi kawai zai ce duk wanda ya kaza kafiri ne duk wanda ya abu kaza kafiri ne to amma ka annabi ya nuna mana yaƙi tsakanin musulmai guda biyu kafirci ne wani irin kafirci kafirci karami domin ayan qur'ani kuma ta nuna musu bar musulunci ba sai ta ce wa in ta'ifatani minal mu'minin idan dangi na mu'minai can bangaren can bangaren suna yaƙi kaga Allah bai cire musu karmin karmin imanin su ba yace idan mu'minai suna yaƙi yaƙan junan su iktatalu suna yaƙan junan su fa aslihu bainahuma ku musu sulhu kaga suna nan cikin sunan imanin su can ma wani ta fa aslihu baina akhawaykum a wani guri fa in bagad ihdahuma ala al-ukhra fa qatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna allaha bil muqsitina innamal mu'minuna kaga dai har yanzu har yanzu Allah yana tabbatar musu da imanin su kuma annabi ya ce kafinci ne to nan gurin annabi ke cewa istintani min ummati ko ithani min ummati fin nasi huma bihim kufur akwai mutum biyu a cikin al'ummata suna tattare da kafirci aikin su aikin kafirci ne na daya at-ta'anu fin nasabi kake taba dangantakan mutane habawa da dan gidan makaskanta wani su kabilan su ma kaza wani su kaza wannan kafirci ne ba kyau haramun ne sai na biyu wanne ya hatu alal mayyit kuka akan mamaci kamar baka yarda da kaddara ba kenan an maka mutuwa kai ta kururuwa zubar da hawaye ba laifi bane amma kururuwa an shiga an mutu an lalace wannan kafirci ne ba a kamar rashin yarda da kaddara ne walahuma an ibn mas'ud marfu'an an karbo daga abdullahi dan mas'ud daga manzon Allah shine marfu'an yana nufin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yake cewa laysa minna man daraba al-qududa wanda zai ke dukan fiskarsa baya tare da mu dan wata masifa ta same shi gidansa ya kone a'a an masa mutuwa yazo yana dukan fiskan sa yana dukan cikin sa yana ya shiga uku ya lalace wa shaqqal juyuba yana yaga riguna yana yaga uyan rigarsa yaga aljifan sa yaga yana yaga kaya saboda mai masifa ta sauko kaga wannan bai imani ba annabi ce baya tare da mu wada'a bi da'wal jahiliya mutun yazo yana addu'a irin ta jahiliya in ba wani mun halaka in ba wani mun shiga uku haka jahiliya suke bango ya faɗi kaza ya yi kaza duk wannan rashin imani da kaddara ko kuma ba a san ma mai kaddara wanda san kaddara ta ubangiji dama yana tare duk da cewa mun faɗa tana da zafi lokacin da kaddarar ta zo sai ta mantar maka da wani abu to karatun da kake zuwa kake ji cewa Allah ya rubuta abu kaza zai faru ran kaza a lokaci kaza a lokaci kaza wannan zai rage maka abubuwa wa ana nasin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada Allahu bi abdihi alkhaira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya nufi bawansa da alkhairi wannan abu yana kwantar mana da hankali idan Allah yana nufin ka da alkhairi ajjala lahul uquba fid dunya Allah sai ya gaggauto maka azaban da za a yi ake wa 'yan adam a lahira sai kai Allah ya gaggauto maka ya maka a duniya ta ina shagonka a ce can ya samu matsala kana kashe wannan wuta din a ce can mashin ɗinka an yi kaza kana kashe wannan wuta din kasuwancinka ya tabu kana ta kashe wannan wuta din ɗanka ya samu matsala iri kaza kai ta yin haƙuri kai ta yin haƙuri wannan tsananin da kake ta samu a duniya kake haƙuri da ita Allah yana shirya maka lahira hisabinka zai zo da sauƙi ne so wanda ya yi haƙuri a ƙaddara da Allah ke aiko masa ana masa wani babban tanaji ne a lahira shi sa wani wani waje Allah annabi yake cewa inna Allah idza arada idza ahabba qauman iftalahu Allah in yana son mutum sai ya jarabce shi wanda ya haƙuri falahu rida mu za mu same shi a gaba wa idza arada bi abdihi sharra idan Allah ya nufi sharri da bawansa amsaka anhu bi dhanbihi Allah sai ya kyale shi da zunubin sai ya ki turo masa masifa a duniya za ga wani fa ko rashin lafiya ba ya yi kaga wannan masifa ce ko rashin lafiya ba ka yi kuma kana samun kwanciyar hankali da nutsuwa gaskiya kana da matsala wani malamin mu ya ce shekaransa biyu wallahi bai yi zazzabi ba ana ta magana wannan yayi kaza ya ce to shi ma ko dan zazzabin nan ya dan zo masa mana hankalinsa yana tashi to da karfe ya zamana kai lafiyar da aka baka kana zaune lafiya din ubangiji yana akwai matsala ne in Allah ya jarabce ka ka gode wa Allah in kana zaune lafiya ba a turo ma komai ba ka tashi kai ta ibada kar ka sakankance ta iya yiwa an baka lafiya ne zaka cinye rabonka na lahira hatta yuwafiya bihi yawmal qiyama har zaran tashin alqiyama a zo a yi maka sakayyan da cewa kai ka cinye ladan ka tun daga duniya an baka ni'ima baka yi aiki da ita ba wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna idamil jaza ma'a idamil bala irin girman sakamako da zaka samu ranar tashin alkiyama yana daga irin girman jarrabawan da Allah ya maka irin jarrabawan da kai ta samu a duniya abu kazan ka ya tabo kuma wallahi ni na kula da wani abu har a duniyan ma galibi wanda Allah yake musu sakamako a rayuwarsu zaka samu a rayuwar duniya a baya sun sha wahala an yi ta cutansu dan karamin filinka da ka saya kana tattali wani kaninka ko wani yayanka ya je ya sayar ya cinye kudin an yi kaza an karbe ka zuba a kasuwa an cinye kudin ka to galibi wanda suka sha irin wannan wahala wasu zaka samu karshen rayuwarsu sai kaga Allah ya ba su budi ga experience na jama'a daga an yi kaza ce a'a kai yadda ka sa kudin ka ni an yi min an yi kaza wannan hakurin da ya Allah sai ya masa budi sau nawa mutane aka cuce su ya zama kuma karshe wanda suka cuce su suka dawo karkashin su to girman jarrabawa da aka maka girman in kai haƙuri fa kenan ku tuna muna maganar haƙuri ne in kai haƙuri ka jure ka mance to kuma irin girman sakamakon da Allah zai maka kenan wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son mutane sai ya ta turo musu jarrabawa sai ta turo musu shi yasa wani guri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya ashaddun nasi bala'an al-anbiya waɗanda mutanen da aka fi turo wa jarabawa su ne annabawa annabawa aka fi jarabawa sun masalihun sannan mutanen kirki iya girman imaninka da Allah iya girman jarabawan da za a turo maka iya rashin imaninka da rashin bin Allahnka iya gurgurdan yadda Allah zai ki jarabtanka saboda baka da baka da abin nan ba capacity amma kana da ilimi kana da imani kana da bin Allah Allah ya turo man jarabawa ga babba ne to saboda haƙurin da za ka yi ubangiji sai girmama maka sai annabi ya ce summal amsalu fal amsalu sannan imaninka yana ƙasa jarabawanka na ƙasa annabi sai yake cewa faman radiya falahu rida duk wanda ya yarda da abin da Allah ya turo masa na jarabawa ya yarda ya miƙa wa Allah to Allah zai yarda da shi ka san kuma Allah ya yarda da kai ka more waman sakhita falahu sakhat falahu sukhtu duk wanda ya yi fushi da abin da Allah ya turo masa ya yi ta surutu yana ganin Allah bai kyauta masa ba ya ma haka za ta faru kaga ya ce masa kaga yadda na yi kaza na sa security na yi abu kaza amma abu kaza ya faru ka manta da Allah ka ƙi yadda da abin da Allah ya turo maka to Allah zai yi fushi da kai wannan hadisin imamu tirmidhi ya hassana shi fa'idan da zamu samu a wayannan hadisan kullama kana al-bala'u ashad wa sabrul insani saral jazaa'u a'zam duk lokacin da bala'i ya mai yama yawa hakurinka kuma yayi yawa da jurewa da miƙawa Allah to ladanka na duniya da na lahira zai fi yawa na biyu in Allah yana son ka to Allah subhanahu wa zai jarabce ka so za ku da jaraban da Allah ya turo maka garin imanin ka ne na uku za mu tabbatar da Allah yana da so yana da so yadda dan adam kai ba za ka iya son kaza za ka iya son kaza akwai abubuwan da Allah yana son su to Allah yana son in yana son ka zai jarabce ka sannan Allah yana ƙi yana ƙyama yana fushi kamar yadda ayoyin Qur'ani suka tabbatar amma fushi irin nasa baka san irin nasa ba kar ka dauka fushi irin naka da zaka fita hayyaci a kar ka dauka soyayya irin taka da idon ka zai rufe a Allah yana soyayya amma irin nasa kamar yadda Allah yana da hannu kai ma kana da hannu hannunka ba irin na Allah bane kana da hannu kofar gidanku na da hannu hannunka ba irin na kofa bane to da dan Allah ya ce ina da hannu kai ka dauka irin naka ne in ku zaka dauka irin naka ne to hannun mashin ɗinka ma ka dauka ka ce ya za a ce hannun mashin bai da yatsu hannun mashin daban kuma ka yadda hannu ne kofar masallaci daban ko bakin masallaci za a ce na zo bakin masallaci kuma ana faɗa ka yadda bakin ne amma ba irin naka bai haƙwara ba to kuma sai na Allah ne an ce Allah yana da shi kuma sai ka siffanta shi da irin naka alhali na halittun da Allah ya yi ma ba za ka yadda ka sifanta su da naka ba sai na Allah za ka sifanta to Allah yana da su amma ba mu san irinsa ba in ka kuskura ka fara neman wanda ya irinsu ma yake za ka shiga cikin wata sabuwar bidi'a ta daban in baka yi sa'a ba za ta kai ka zuwa ga kafirci to Allah yana da siffofi irin na so shi yasa wani babu Allah ya yi littafi shine abubuwan da Allah yake so yana da su duka da ya gama abubuwan da Allah yake so sai ce ya kawo abubuwan da Allah ya fushi da su abubuwan da Allah ya kyamace su duk ya tara volume volume volume ne wanda suna da fa'ida sosai a san me Allah yake so sai ta kirgo abubuwan da Allah yake so ta kirgowa me Allah ya tsana yake fushi da su sai ta kirgo su to kai ma ka nisance su to Allah ya bana jagoranci nan ne karshen wannan babi din insha Allah ta'ala za mu yi hutu sai Allah ya dawo da mu daga tafiya muna da programs a wani wasu wurare da izinin Allah insha Allah ta'ala wani sati da ikon Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya darasi na 37 kenan ko muna bukatan addu'o'inku subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah ya mana jagoranci Allah ya mana tawfiki muna bukatan addu'o'i kamar yadda na faɗa za mu kama hanya Allah ya yi mana tawfiki gaba daya da sauran ƴan uwan matafiya Allah ya tsare Allah ya kai kowa lafiya dawo da shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh